أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wasa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta litinin a yau muna biyar ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin suratul bakara wanda in ban manta ba a jiya mun shiga kan aya ta 43 ba mu karkari ayan ba lokaci ya yi mana muna bayani a kan wannan aya wanda aya ce da take da gaɓoɓi guda uku wanda in ban manta ba mun yi bayani akan gaɓoɓi guda biyu a cikin tasoran gaba ta wato ainihin uku da ta rage ita ce ba mu yi magana akan ta ba insha Allah ta'ala za mu maimaita ta sannan sai mu wuce na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين mun ji yadda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin nasihohi da jan hankali da yake yi ma banu Isra'ila wanda mun ji cewa wannan wayannan nasihohi ne waɗanda sun shafe mu ba zallan banu Isra'il ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa aqimus salata Allah ya ce kuma ku tsaye da sallah wa atuz zaka sannan ku ba da zakka warka'u ma'ar raki'in sannan ku yi ruku'u tare da masu ruku'u a jiya mun yi bayani akan wa'aqimus salata sannan mun yi bayani akan warka'u ma'ar raki'in abin da ya rage mana ita ce gaban ta zo a tsakiyar ayan shine fadin Allah ta'ala da ya ce wa'atuz zaka sannan ku ba da zakka ku ba da zakka malamai sun yi bayani akan menene Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi da cewa da yi ku ba da zakka ku tsaye da sallah sannan kuma ku ba da zakka menene ma'anan zakka zakka a alkur'ani yakan zo da ma'anoni waɗanda ba su wuce ɗaya zuwa biyu ba amma galibi abinda ma'anan zakka yake zuwa a cikin alkur'ani shine yana zuwa da ma'anar almalul madfu' imtithalan li amrillahi ita ce dukiyar da ake ɗauka a bayar saboda bin umarnin Allah ila ila ahlihi min amwalin makhsusatin ma'rufa a ba mu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba su daga wata dukiyoyi wasu dukiyoyi waɗanda suke keɓantattu kuma sanannu don haka shi yasa sai a ce azzaka wani lokaci yakan zo da ma'anan azzaka yakan zo da ma'anan tsarkakan zuciya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qad aflaha man tazakka قد أفلح من تزكى kun ga anan Allah ta'ala ya ce qad aflaha man tazakka hakika wanda ya nemi tsarkake zuciyansa ya rabauta sannan a cikin suratu Ibrahim da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم غافلون Allah ta'ala ya ce allazina la yu'tuna zakka mushrikai sune waɗanda ba sa ba da zakka sai wasu malamai suka ce la yu'tuna zakka ai la yuzakkuna anfusahum ba sa kokarin tsarkake kawunan su da haka anan ko dai zama wa aqimus salata ku tsaida sallah wa atuz zakka sannan kuma ku tsarkake kawunan ku tsarkake kai kuma ubangiji subhanahu wataala ya faɗa mana wani irin tsarkake kai ake nufi shine a ayin da malai karanta mana qad aflaha man tazakka wanda ya nemi tsarkakar zuciya ya bi hanyoyin da zai sa zuciya hanyoyin da za su sa zuciyarsa ta tsarkaka ta wanku ta tsaftata daga dukkan wani datti na shirka da munafunci da bid'a da duk wani abin da yake cuta ce ta zuciya mutum ya yi kokari ya tsarkake ya tsaftace zuciyarsa daga wannan to ya yi wato zakatun nafsi kenan ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake zuciyarsa da haka ko ya zama wa aqimus sala ku tsaye da sallah wa'atu zaka ku yi ƙoƙari ku tsarkake kawunanku ko kuma ya zama wa'atu zaka ku ba da zakan dukiyoyinku ku ba da zaka ta dukiyoyinku wa aqimus salata wa'atu zaka ku tsaye da sallah kuma ku ba da ku ba da zakan dukiyoyinku saboda haka Allah ta'ala ya ce ku tsaye da sallah kuma ku ba da zakkan dukiyoyinku wanda idan ban manta ba a cikin karatun da muke na kitabul kaba'ir mun karanta cewa daga cikin manya-manyan laifuffuka da malam ya kawo a cikin kitabul kaba'ir mun karanta akwai wato mai kuɗi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi dukiya ko wani abun da ake bukata da cire zakka kuma ya hana zakkan yake bayarwa wannan na daga cikin manya-manyan laifuka wanda imamu zahabi ya kawo a cikin kitabul kaba'ir don haka shi yasa abdullahi bin abbasin yake cewa akwai wasu abubuwa guda uku waɗanda tagwaye ne in ka hada su sun zama shida kowanne in ka yi allah baya karɓa sai ka hada da ɗan uwansa saboda duk inda ka gansu tare allah yake hada su na farko ce duk wanda yake da daman ya ba da zakka sai bai bayar ba ko ya yi sallah Allah ba zai karba ba saboda duk inda ka ji Allah ya ce wa aqimus salata zaka ji ya ce wa atuz zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka sannan na biyu yace duk wanda yayi biyayya ma Allah amma bai biyayya ma annabi ba to Allah baya karban biyayyansa sallallahu alaihi wa sallama saboda ta ina ma kasan yanda ake biyayya ma Allah din ba ta hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama da haka Allah duk inda ka ji Allah ya ce wa ati'u Allah sai ce wa ati'ur rasul ku yi ma Allah biyayya ku yi ma annabi biyayya sannan na uku ya ce duk wanda ya bijire ma iyayensa ko da ya gode ma Allah Allah baya bukatan godiyansa saboda Allah cewa yayi anishkurli wali walidayk ka gode mun sannan ka gode ma iyayenka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hada su ka gode mun kuma ka gode ma iyayenka to dan haka muhallin shahid shine duk wanda yake da daman bada zakka bai bayar ba to Allah subhanahu wataala baya bukatar sallansa Allah ba zai karbi sallolinsa ba saboda bai cika umarnin da Allah subhanahu wataala ya wato ainihin umarce shi da yi ba wannan shi yasa a sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu wasu suka ce sun bar sallah wasu suka ce dama zakkan suna bayarwa ne saboda annabi na raye don haka yanzu sun daina bayarwa da haka sayyidina abubakar ya daura damaran yaƙi da su wasu sai suka ce masa me yasa wato me yasa zaka yi wato me yasa zaka yaƙi waɗanda ba su ba da zakka ba har da sayyidina umar ya ce masa me yasa zaka yaƙi waɗanda ba su ba da zakka ba bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce umiltu an uqatilan nasa hatta yashhadu al hatta yaqulu la ilaha illallah bayan annabi ya ce an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah su kuma sun ce la ilaha illallah kuma annabi ya ce fa idza fa'alu dhalika fa idza ku fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha idan suka ce la ilaha illallah to da rayukansu da dukiyoyinsu sun tsira daga gare ni sai da haƙƙin la'ilaha illallahu to me yasa zaka kashe su me yasa zaka yaƙe su bayan ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa da aka sayyidina abubakar sai ce la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakati fa inna zakata haqqul mali yace wallahi sai na yaƙi duk wanda ya raba tsakanin tsayi da sallah da bada zakka duk wanda ya ce wanda ya yi sallah ya yi ba sai ya ba da zakka ba to sai na yaƙe shi saboda li'annar zakka ta haƙƙul mal saboda zakka haƙƙi ne na dukiya haƙƙin dukiyar ne a kanka ka cire zakkan ka bayar haƙƙi ne na dukiyar da haka ne imam ibn ashur ya ce fa hasala min ibaratihi ala ijaziha jawabin dalilin ala umar jawabin an dalilin umar da haka sai zama cewa wannan wato ainihin takaitacciyar ibara da sayyidina abubakar ya amfani da ita sai ta zama kamar jawabi ne ko mai da martani ne zuwa ga shi umar dan khabbab Allah ya kara musu yadda baki daya dan haka a dukkanin mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi yalwa da kuma arziki na dukiya da zai raba dukiyar ya ba da zakanta to ya san cewa zakkan haƙƙi ne na dukiya kuma ai Allah subhanahu wata'ala ya yi maka ni'ima kuma ya kyautata maka idan aka ce yau dukiya ta kai nisabi a ce yau dukiyar mutum ta kai nisabi cikin kaddarawan Allah sai ce kowane dukiya a raba ta kashi arba'in kashi ɗaya a ɗauka a ba Allah wannan na zakka kenan kashi talatin da tara kuma ya je ci gaba da juya dukiyarsa kaga ai Allah subhanahu wataala ai ya kyautata masa inda Allah ya so sai ce a raba dukiyar biyu rabi zakka rabi kuma nashi in ya so ce a raba ta uku kashi biyu na zakka kashi ɗaya rike amma Allah cikin rahamansa sai ce a kasa ta kashi ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har arba'in yana mai miliyan arba'in ya ba da miliyan ɗaya kawai mai miliyan ashirin ya ba da dubu ɗari biyar a kasa ta kashi arba'in a ɗauki ɗaya ya bayar a matsayin zakka sauran kuma nashi ne ya ci gaba da juya dukiyarsa bayan dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi rahama ce ta Allah da kuma jin kai na Allah yasa ya bashi Allah ne ya so inda ya so waɗanda suke bukatan zakka a wajensa shi ma da yanzu yana samun su amma Allah cikin rahamansa ya fifita shi akan su ya bashi dukiya wanda kuma malamai suna cewa in Allah ya maka baiwa ya zama mutane suna bukata ne zuwa gare ka to ka gode ma Allah in Allah bai sa kai ne mai bukatuwa zuwa ga mutane ba to kai godiya ma Allah da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata ku bada ku tsaida sallah ku bada zakka warka'u ma'ar raki'ina sannan kuma ku yi ruku'u wato ainihin tare da masu ruku'u to wannan zakka wasu malamai suka ce an kira shi ne an kira ta da zakka ne saboda li'annaha tuzakkin nafsa saboda tana tsarkake zuciya tana gyara ma mutum zuciyansa saboda ya bi umarnin Allah sannan tausayi da kuma jin kai na talakawan da Allah ya ce a ba su zakkan nan wannan yasa ya dauka ya bayar sai zama zuciyarsa ta tsaftata shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الله تعالى يتي مسا خذ من أموالهم صدقة ككربي وتصدق زكاة تواجبي daga dukiyoyinsu wanda ta hanyar wannan tutahhiruhum zaka tsarkake su wa tuzakkihim biha sannan zaka tsarkake su da wannan dukiyar wa salli alaihim sannan kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum lallai addu'arka nutsuwa ce a gare su kaga Allah sai ce ka karba dukiya ka karba wato ainihin sadaka daga wajen su wanda ta hanyar wannan sadakar zaka tsarkake su dukiyar za ta tsarkaka sannan su ma kuma za su tsarkaka su din ma za su tsarkaka saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata Allah ya ce ku tsaye da sallah kuma ku ba da zakka Allah subhanahu wata'ala ya hada su waje daya to wasu malamai suka ce zakka ta dukiya da ake nufi a nan ita ce az-zakatul mafruḍa ita ce zakka ta wajabci zakka ta dole wasu kuma suka ce wato ita ce sadaqatul fitri shine zakkan fidda kai shine zakata fiddakai wanda wannan ita ce maganar Imam Malik ibn Anas Allah madaukakin sarki ya masa rahama to maganan da malamai suka fi rinjayarwa ita ce maganan farko cewa ana nufin azzakatul mafruda zakka ta dukiya wacce take ta farilla wanda ta zo a cikin alkur'ani a dunkule sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayanin ta filla filla a cikin wato ainihin hadisansa ingantattu kamar yadda muka yi bayani zakka ta dukiya mutum zai kasa ta kashi 40 ya ɗau kashi ɗaya ya bayar sauran kashi 39 kuma ya ci gaba da wato ainihin rike kayansa sannan kuma sai abin da ya shafi zakata wato kayan hatsi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa laisa fi habbin wala tamrin sadaqatun hatta tablugha khamsata awsuq manzo Allah ya ce wato babu zakka game da abin da ya shafi hatsi ko dabino babu zakka akan wannan har sai ya kai ausuki biyar sai ya kai ausuki biyar wala fi ma duna khamsi zudin sadaka sannan kuma duk abin da bai kai zud guda biyar ba to babu sadaka babu zakka akai wala fi ma duna khamsi awaqin sadaka dukkan abin da bai kai awaki biyar ba babu sadaka akai babu sadaka akan shi to wayannan sune kashe-kashen abin da ya shafi nisabi na zakka nisabin dukiya wato ainihin ya kai a gwargwadon abin da nisabin shekara ya bayar shine sai a kasa kashi 40 a ɗau ɗaya a rike a ɗau ɗaya a bayar a matsayin zakka a rike sauran wannan kuma ya mana bayani akan abin da ya shafi wato ainihin zakka na wato ainihin a hatsi wanda wannan na kawo shi ne a takaice ran da Allah subhanahu wata'ala ya kai mu suratul an'am za mu ji yadda ake bayanin cire zakka na hatsi insha Allahu tabaraka wata'ala to amma dai anan Abdullahi bin Umar Allah ya kare yadda a gare su yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fi ma saqati as-sama'u wal uyun al-ashr duk al-ushr fi ma saqati as-sama'u wal uyun al-ushr duk abin da ya zama na hatsi inda ruwan sama ne ya shayar da shi ko kuma idanun ruwa ne suka shayar da shi shine mutumin da ya noman damina kenan ko to zai wato ainihin kasa dukiyar kashi zai kasa abin da ya girbe kashi goma sai ɗau kashi ɗaya bayan a zakka sai ya rike saura wa masu ƙiya bin nudhi nisful ushir dukkanin abin da aka shayar da shi ya zama kai ne ka ɗau nauyin yi masa bayi ka ɗebo ruwa a samo ruwa ko 'yan garuwa ko 'yan wani ne su zo su yi masa bayi to wannan shi kuma bayan an kasa dukiyar kashi goma to sai a ɗauki ɗaya sai a kasa shi kashi biyu sai a ɗauka shi ɗaya a bayar a zakka sai ɗauka shi ɗayan ya haɗa da sauran kashi taran ya rike a wajensa wannan shine nisful ushir kenan saboda haka wanda ya yi noman damina ya zama ruwan sama ne ya shayar masa da gonar ko kuma ta hanyar idon ruwa ko ta hanyar ruwan rafi ya shayar masa to babu shakka wannan zai kasa ta kashi goma sai ɗau kashi ɗaya ya bayar a zakka sai rike kashi tara wanda kuma ya zama ya yi noma ne na rani wanda shine ya ɗau nauyin shayar da ruwa shine ya ɗau nauyin ɗebo ruwa ya shayar da gonansa to babu shakka shi kuma wannan zai kasa ta kashi goma in ya kasa kashi goma sai ya raba kashi ɗayan kashi biyu sai ya ɗau ɗaya ya bayar a matsayin zakka sai ya ɗau ɗayan kashin ya haɗa da sauran tarin sai ya rike su sannan kuma a akan abin da ya shafi waɗanda ake ba da zakka waɗanda ake ba su zakka su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya lissafa su a cikin suratul tauba da yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عزيز حكيم الله تبارك وتعالى yake cewa innamas sadaqatu lallai zakka ana bada ita ne lil fuqara ga talakawa wal masakin da miskinai innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha da waɗanda suke tsayuwa akan karɓo zakan da raba ta ya halatta su ɗebi wani abu a ciki wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum ko da kuma waɗanda zukatarsu ke rataye su ne al-mu'allafati qulubuhum waɗanda suke kafirai ne amma ana tsammanin in an ba su zakka sanadiyar zakkan da aka ba su na iya sa su musulunta shine wal mu'allafati qulubuhum sai wal gharimin wafir riqabi da kuma akan yi amfani da zakka don aje a 'yanto bayi a ba su dama su yi addini da cikakken 'yanci wafir riqabi wal gharimin da wanda bashi ya masa katutu wanda bashi dalili ya sa ya ci bashi kuma bashin ya masa yawa to ana iya amfani da dukiyar zakka a biya masa wal gharimin wa fi sabilillah ana iya amfani da dukiyar zakka a hanyar Allah ko wajen aikin masallaci ko aikin makaranta ko aikin hidima ma al'umma wabin sabil da kuma matafiyin da guzurin sa ya yanke faridatan min Allah wannan farilla ce rabo ne daga wajen Allah subhanahu wataala wallahu azizul hakim wallahu alimul hakim Allah masani ne Allah kuma mai hikima ne da haka waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsara a basu zakka waɗanda su ma in Allah ta'ala ya kai mu nan suratul tauba za mu yi bayani insha Allah akan su wane ne su amma yanzu mun kawo su ne a takaice saboda anan ma Allah tabaraka wa ta'ala takaitawa yi yace wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsai da sallah kuma ku bada zakka sai yace warka'u ma'ar raki'ina kuma ku yi ruku'u tare da masu ruku'u wanda shi wannan ajiya mun yi bayanin shi da haka za mu tafi kan aya ta gaba insha Allah ta'ala aya ta 44 Allah tabaraka wa ta'ala yace أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da magana da banu Isra'ila yace atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun Allah tabaraka wa ta'ala sai ce atamuruna an-nasa bil birri Allah yace yanzu za ku dinga umurtan mutane da kyakkyawan aiki ayyukan alkhairi wa tansawna anfusakum kuma ku dinga mantawa da kawunanku wa antum tatlunal kitab alhali kuma kuna karanta littafi afala ta'qilun yanzu ba za ku hankalta ba Allah subhanahu wata'ala yana magana da waɗanda suke tsayuwa wajen umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki cewa menene yasa menene dalilin da yasa za ku dinga umurtan mutane cewa su tsaya su bi Allah su tsaya su bi dokokin Allah su yi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su bar abin da Allah ta'ala ya hana amma kuma ku kuna mantawa da kawunan ku ba kwa yi bayan ga littafi nan kuna karantawa kuna karanta attaura kuna karanta linjila kuna karanta littattafan da Allah ta'ala ya saukar afala ta'qilun Allah ya ce yanzu ba za ku hankalta ba ba za ku hankalta ba to malamai suka ce anan Allah ta'ala ya ce ata'muruna nasa wannan alif din ko hamza a larabci ana kiranta da hamzatul istifham istifhami ne kamar neman bayani ne amma istifham ne malamai suka ce istifham ne lil inkar akan yi istifhami a nemi bayani amma ana so a soki abin da mutum yake yi yasa Allah ya ce yanzu za ku dinga umurtan mutane kamar ana tambaya ne amma kokari ake a nuna cewa ɗabi'ar mummunar ɗabi'a ce a ce mutum yana tsayuwa wajen yi ma mutane wa'azi amma shi baya aiki da wa'azin da yake yana tsayuwa wajen jan hankalin mutane amma shi baya aiki da jan hankalin da yake to malamai suka ce a wannan ayar akwai matsaloli kamar haka na farko shine kamar yadda na faɗa wannan istifhamin da Allah subhanahu wata'ala yayi istifham ne da ake kiran shi istifham inkari wanda ana istifhamin ne don a nuna sukar a soki abinda mutum yake yi din abdullahi bin abbasin allah ya kara musu yadda yake cewa kana yahudul madina ya ƙulun rajul minhum li suhrihi walidhi qarabatihi waliman bainahu wa bainahu rida'un minal muslimin yahudawan madina sun kasance sukan faɗa ma wato ainihin sarakunansu sannan da 'yan uwansu na kusa da kuma wanda ya san tsakaninsa da shi akwai dangantaka na shayarwa cikin musulmai ba yahude ne amma sai ce ma dan uwansa musulmi ithbut alal ladhi anta alaihi kayi kokari ka tabbata ka doge akan abin da kake kai na musulunci ba yahude ne amma zai gaya musuluncinsa ko wanda suke da kusanci da shi ko wanda suke da alaka ta shayarwa ta dangantaka da shi sai ce masa ka dage ka yi kokari ka rike addininka da kyau ka tsayu akan musuluncin nan da kyau wa ma ya amurka bihi hadhar rajul sannan kuma ka rike abinda wannan mutumin yake maka umarni da shi yuriduna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai wato suna nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa inna amrahu haqqun domin umarnin al'amarin annabin nan gaskiya ne annabi gaskiya ne fakanu ya amurunan nasa bi zalika sai zama su suna umurtan mutane da cewa su tsayu akan addininsu amma wala yaf'alunahu su kuma ba su haka Allah sai saukar da aya ya ce atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun Allah ya ce yanzu za ku dinga umurtan mutane da kyawawan ayyuka ayyukan biyayya shine albirru shine alkhairu shine kuna umultan mutane da kyawawan ayyuka amma ku kuma ba ku yi ba ku tsayuwa akai sannan a watar wayan Abdullahi bin Abbas yake cewa kanal ahbaru ya'muruna muqalladihim wa atiba'ahum bittiba'it taura manya manyan malaman su sune al ahbar sun kasance suna umultan mabiyansu suna umultan waɗanda suke sauraron maganansu cewa su dinga bin attaura sau da ƙafa su rike attaura da kyau wa kanu yukhalifunaha fi jahadihim sifati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sai ya kasance su ɗin suna saba ma attaura saboda suna jayayya da siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wata'ala sai ya ce musu atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun a sheikh muhammad bin salih al-uthaymin Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa qala ahlut tafsir malaman tafsiri suna cewa innal wahida minhum ya'muru aqaribahu bittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wa sallama zaka samu mutum a cikin su wanda zai umarci mabiyansa cewa su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa yaqulu sai ya ce masu innahu haqqun lallai annabi gaskiya ne lakin tamna'uhu ri'asatuhu sai dai mulkinsa da sarautansa da matsayinsa shine zai hana shi shi ya bi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama zai ce mutanensa da mabiyansa ku bi annabi amma mulkinsa da sarautansa gudun kar mulkinsa ya subuce sai shi ya ki wajahuhu an yu'mina bihi da kuma wato matsayin da yake da shi sai ya hana shi shi yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wa min amthilati zalika misali akan haka daga ciki annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ada gulaman min al-yahudi kana maridan annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gaida wani ba yahudi wani yaro cikin yaran yahudawa bai da lafiya fa habara ajaluhu sai ajalinsa ya zo wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama indahu lokacin annabi yana tare da shi alaihi salatu wassalam fa da'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila rushd annabi sai ya kira shi zuwa ga shari'a cewa ka zo ka bi musulunci fa nazara ila abihi ka annahu yastashiruhu sai ya kalli mahaifinsa kamar yana neman shawarinsa cewa ya karba ko kar ya karba faƙala lahu abuhu sai mahaifinsa ya ce masa a tsaye abul qasim ibiyayya ma abul qasim ibiyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa abuhu yahudi mahaifinsa ba yahude ne fatashahhada al-gulamu shahadat al-haq sai yaron yayi shahada yayi kalmar shahada ya karbi musulunci karba na gaskiya wa kharaja annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu sai annabi ya fito yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar nagode ma Allah wanda yasa ta hanyar da'awata ta hanyar wa'azin da nayi masa ya tseratar da wannan yaron daga wuta kaga muhallin shari anan shine mahaifin ya ce ma ɗansa karbi musulunci amma kuma shi fa shi bai karba ba shi bai karba ba da haka ya zama fada cikin atamuruna an-nasa bil birri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب sannan abu na gaba a nan za mu fahimci tsananin azaba da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar ma waɗanda suke da irin wannan siffa za mu ga tsananin azaban da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar masa dukkanin wanda ya zama mai wa'azi mai karantarwa mai faɗakarwa amma shi baya aiki da abin da yake faɗa ma mutane yana ce mutane su ji tsoron Allah amma bayi tsoron Allah yana ce mutane su bar sabon Allah amma ya ƙi ya bari yana ce mutane su yi aikin biyayya ma Allah amma shi baya yi to babu shakka akwai azaban da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar masa akwai azaban da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadar ma dukkanin waɗanda suke irin wannan aikin a duniya ya zama cewa suna umurtan mutane da kyawawan ayyuka amma kuma su ba sa yi hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga sahabi usamatu bin zaid Allah ya ƙara yadda a gare su yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yu'ta bir rajul yawmal qiyamah ranar tashin alkiyama za a zo da mutum fayul kafin nari sai a wurga shi cikin wuta da an wurga shi wuta fatandaliku a ƙatabu baɓanihi sai kayan cikinsa sai ya fashe cikinsa sai ya fashe kayan cikinsa sai su zazzago fa ya duru biha kama ya duru alhimaru birriha sai ya zama yana kewaye kayan cikin nan kamar yadda jaki yake kewaye tulkensa fayajtami'u ilaihi ahlun nar sai yan wuta sai su zo su taru sun ga wani samfurin azaban da ba kowa ake ma wannan azabar ba sai su taru fayaquluna sai su ce ya fulan ya wani malak me ya same ka alam takunta amruna bil ma'ruf yanzu ba kai bane dama a duniya kake wato ainihin yi mana umarni da kyakkyawan aiki watan hana anil munkari kake hana wannan munanan ayyuka ba kai bane fayakulu bala sai ya ce tabbas ni ne qad kuntu amuru bil ma'rufi wala atihi na kasance ina umultan ku da kyawawan ayyuka amma ba na yi wa anhaakum anil munkari wa atihi in nace muku ku bari ba kyau ni kuma sai in je yi wannan shine dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala yayi masa wannan azabar sannan abu na uku shine ya kamata mu san cewa abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake zargin banu Isra'il ba umarni da kyakkyawan aikin bane ko hani da mummuna a'a shine yin umarni da kyakkyawa da barin da hani da mummuna tare da cewa su ba sa yi daka in mun fahimci ayar zamu ga ayar tana sukan su ne ba wai dan suna wa'azi ba sai dan ba sa aiki da wa'azi sai dan ba sa aiki da wa'azi Daka a tsarin Allah shine da mai wa'azi da mai sauraron wa'azi dole ne akan kowa ya aiki da wa'azi dole ne akan kowa to anan zamu fahimci cewa ashe ba dalili bane akan cewa dukkanin mutumin da kaga cewa baya aiki da wa'azi ka ce kai kuma bari faɗa ma gaskiya kai aiki da shi ba dan Allah bai ce me yasa kuke wa'azi ba sai ya ce me yasa kuke mantawa da kawunan ku bayan kun yi wa'azi ku ba ku yi makan ku wazi sai ku yi ma wasu da haka faɗakarwa ba ka duba cewa ai wani kai ma yaushe ka gyaru kai ma yaushe wani ma za ka ji ya ce yaushe ka tuba kai ma yaushe ka bari kaza ya kuma gamsu cewa ɗin fa ashe ya tuba ɗin kuma ya daina amma zai ce masa kai ma yaushe ka tuba kai ma yaushe ka bar kaza kai ma yaushe kaza kai ma kaza to wannan haramun ne da haka yana da kyau mu kula da wannan kwarai da gaske ibrahimun nakha'i allah ya masa rahama yake cewa ina tsoron inni la akrahul qisasa li thalathi ayat inni la akrahul qasas li thalathi ayat li thalathi ayat yace ina tsoron fadakarwa ko wa'azi saboda ayoyi guda uku yace ayoyi guda uku suna daga mun hankali inda zan yi wa'azi na farko yace shine qauluhu ta'ala atamuruna an-nasa bil birri shine faɗin Allah da ce yanzu za ku umarci mutane da kyawawan ayyuka kuma ku manta da kawunanku na biyu shine faɗin Allah ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alu ya ku masu imani dan me kuke faɗin abin da ku ba ku aikatawa kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la ta'lam ma la taf'alu Allah ya ce ya kai makura ya kai girma abin tsana a wajen Allah a ce kuna faɗin abin da ku ba ku aikatawa na uku ya ce shi ne faɗin Allah da yake bayani game da maganar annabi salih da ya ce wa ma'uridu an ukhalifakum ila ma an hakum an ba na nufin in saba muku zuwa ga abin da nake hana ku ma'ana ba na nufin in ce ku bari ni kuma in je in yi ba haka nake nufi ba ya ce to wannan ayoyin sukan sa in ji cewa faɗakarwa ma ba na son yin shi Allah ya kiyaye sannan kuma a abu na biyar shine zamu fahimci cewa ko abu na hudu fadin Allah ta'ala da yace albirru bil birri atamuruna atamuruna nasa bil birri albirru huna at-ta'a wal amalu salih shine kyawawan aiki da kuma yin biyayya ma Allah subhanahu wa ta'ala shine da Allah ya ce to yanzu za ku dinga umultan mutane da kyawawan ayyuka da biyayya ma Allah subhanahu wataala kuma ku dinga mantawa da kawunanku sannan da Allah tabaraka wataala ya ce watan sauna anfusakum kuna mantawa da kawunanku yakan iya daukan ma'anan attarku ma'ana watatrukuna anfusakum kuma ku share kanku kai ku ku ce wa mutane ku kama hanyar aljanna ku kuma ba za ku kama hanyar aljanna ba da haka annisiyan anan mantuwa anan yana nufin mai bari kun ma mutane wa'azi amma ku kun bar kawunanku ba ku yi ma kanku wa'azi ba ya zama kenan kun kamar kun manta da kawunanku ku kuma ba ku yi ba kanku wa'azi ba kun yi ma wasu wa'azi sannan da ya ce wa antum tatluna alkitab wannan kuma shine mafi girman razanarwa shine ka karanta ka karanta dan manzo Allah ya ce wal qur'anu hujjatul laka aw alai qur'ani ko dai ya zama hujja a gare ka ko ya zama hujja a kanka hujja a gare ka ka karanta ka yi aiki da shi hujja a kanka ka karanta ko ka ji an karanta ma an maka wa'azi amma ka ki aiki da shi da aka shi yasa Allah sai ya ƙara taubihinsu ya ƙara razanarwa cewa kuma fa kuna karanta littafi kuna karanta alkur'ani kuna karanta attaura kuna karanta linjila me yasa ba za ku yi aiki da wa'azi ba ku me yasa ba za ku yi aiki da wa'azin da ake karantar da ku ba sannan Allah ta'ala sai ce afala ta'qilun ay afala tamna'una anfusakum min mawaqi'ati hadhihi alhalil muldiya yanzu ba da ku hankalta ba yanzu ba da ku hankalta ku janye kanku daga wannan mummunan ɗabi'an ba ku ji wa'azi har ku yi ma wasu amma ku ba za ku yi aiki da shi ba yanzu ba da ku natsu ku kama hankalinku ba Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu Allah maɗaukacin sarki ya samu dace to wannan ayar ita ce aya ta 44 wanda in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu sake waiwayanta kaɗan sannan kuma sai mu ce insha Allah Allah ta'ala ya sanya alkhairi da albarkacin abin da makaranta Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da yake daidai cikin sa inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu Allah ya yanta mu cikin bayin sa ya sanya mu cikin bayin sa yantattu na wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته